wannan ya ce ɗaya daga cikin uwa ɗalibai Allah ya yi wa mahaifiyar abokin sarasuwa yau dinnan ya ce don Allah yana neman addu'a ga ɗaliban wannan majalisi a yi mata addu'a Allah ya jikanta Allah ya mata rama to Allah ya fi mata Allah ya fi mana gaba ɗaya Allah ya sa lokacinmu idan ya zo mu tafi da rahamar Allah wannan ya ce yana tambaya kamar haka shin gaskiya ne idan mutum ya yi sallah a madina ana ninka masa lada ba kamar sauran ƙasashe ba e manzan Allah samson ya faɗa hadisi ingantacce cewa yin sallah a masallacin madina masallacinsa na madina Allah yana ninka mutum lada sau dubu yanzu idan ka yi isha'i a masallacin annabi a yau to kafi wanda ya yi a ko'ina a duniya sau dubu haka na filfili a cikin haramin madina ba wai a cikin dukkan garin madina ba iya harami boundary na haram na madina sai makka ita kuma makka haramin makka almasjidul haram lada dubu ɗari ninki dubu ɗari yanzu wanda ya ishayi a makka a yau a haramin makka ya fi ka da dubu ɗari kai da ka ɓoye kuɗinka ba za ka je umra ba kana ganin zuwa umra asara kuɗi ne sai dai china sarin kaya so idan mutum ya buga lissafin na filfili da zai ta yi da salloli na farilla da zai ta yi a wannan masallaci ai ba zai kwatanta ba ai shi sa duk mai rabo in Allah ya samu kuɗi ai ya je ya umra in Allah ya ce muke ka kannin ko ɗari ɗari ɗarin nan ka dawo gida ajalin ya zo ka tafi kaga shi kenan haka baitul maqdis masallacin al-aqsa shi kuma ɗari biyar ne na makka shi dubu ɗari na madina dubu ɗaya almasjidul aqsa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina shi kuma wannan ɗari biyar wanda yau ake ta rikici da yahudawa suna bunkawa musulmi tiya gas suna kakkashe su saboda suna zuwa wannan masallaci don su ibada Allah ya kawo musulmi buɗi Allah karye waɗannan Yahudawa Allah ya mana maganinsu da haka haka abin yake da haka in kaɗan tara abin da ka tara ka ji hajji dole ne sau ɗaya a rayuwa haka ita ma umara dole ne sau ɗaya ya kamata ka taba zuwa umara sau ɗaya dole ne in ka je umara kawai to baka sauke fa nauyin aikin hajji ba sannan in ka je aikin hajji in dai ba ka yi umara a aikin hajjin ba to ana bin ka ana bin ka wato alhakin sai ka yi umara guda ɗaya a rayuwarka amma sauran wannan na filfili ne in ka ga dama ka tuno falalar yafiyar zunubin da ake samu to sai ka ce yanzu kamar misali manzan Allah ya bada talla ya ce umratun fi ramadan ka hijjatun ma'i yin umra ɗaya a cikin wata ramadan wanda Allah ya masa arziki ya yanki biza da tiket ya shiga makka ya yi umara guda ɗaya a ramadana kamar ya yi aikin hajji ne tare da annan muhammadu alhaji ba za ka je ba ka alhaji ana ciniki a kasuwa wallahi wallahi ba zan iya barin kasuwa ba wai ai ramadan lokacin ciniki ne ka je ko kwana biyu kai mana malam kana iya tafiya fa saudiya yau hau jirgi da safe ka isa da yamma ka yi umararka in kana so ka je madina ka dawo in baka so gobe ka dawo za ka iya zuwa ka je ka dawo wani ma bai san kai ba Allah ya sauƙaƙa hanya an gane wannan to Allah ya ba mu nasara wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta anan shine wani lokuta ne ake karban addu'a ta bayi sannan idan mutum ya tashi roƙon Allah wace addu'a ya kamata ya yi domin Allah ya amsa masa addu'ar lokutan da ake karban addu'a suna da yawa saboda falalar Allah da rahamarsa da jin ƙayinsa ga su kamar haka akwai lokaci akwai yanayi zan faɗi iya wanda zan iya tunawa kur na farko duk lokacin da mutum yake cikin ibadar azumi in dai da azumi a bakinka Allah yana karɓar addu'arka in ka zo za ka yi buɗe baki daidai lokacin shan ruwan nan na buɗe baki wannan daidai lokaci ne da Allah yana karɓar addu'a lokacin sahur daidai lokacin sahur wa bil ashari hum yastaghfirun Allah yana karɓar addu'a ko kana sahur din ko ma baka sahur daidai ƙarshen dare sulusul lailil akhir kenan ɗaya bisa ukun dare dab da za a yi asalatu ba a yi asalatu ba wannan in dai bawa yana tashi ya gaya wa Allah bukatunsa to akwai sa ran Allah zai karba addu'arsa idan mutum ya gama karatun Qur'ani zai rufe ya addu'a Allah yana karba addu'a idan mutum yana kan tafiya ka buga mota za ka tafi wani gari ko akan abin hawa ko dabba in dai sunanka musafir Allah yana karban addu'ar matafiya shi yasa salaf idan mutum zai tafiya sai a ce da Allah ka taimaka mana da addu'a saboda kai matafiyi ne du'aul musafir mustajab ranar juma'a lokacin da liman ya hau munbari ya dan zauna tsakanin hudu ba guda biyu nan dan zaman nan da yake yi ana karban addu'a idan an gama kiran sallah ana gama kiran sallah duk lokacin da ladan ya kira sallah daidai gama kiran sallah nan Allah yana karban addu'a idan an gama ta da ikama kafin a yi kabbarar harama Allah yana karman addu'a idan mutum yana dawafi ana karban addu'a in ya sha zamzam ko a maka ko a madina ko a ina ne in ka sha ruwan zamzam ka yi addu'a ana karban addu'a yanzu wannan ruwan zamzam ne misali sai na kurba misali ne fa sai na daga hannu na yi addu'a hadisi hassan ma'u zamzam lima shuriba lahu annabi ya ce duk wanda ya sha ruwan zamzam ya yi addu'a Allah yana karɓar addu'a idan kana so a yi Allah yana karɓar addu'a a kan safa Allah yana karɓar addu'a a marwa ana karɓar addu'a idan ka tafi mina a zaman da kake na mina aikin hajji Allah yana karɓar addu'a a arfa ba sai na yi bayani ba uwa uban karban addu'a ke khairu du'a du'a yawmi arafa mafi alherin addu'a addu'a rana arafa ranar juma'a bayan sallar la'asar dirran juma'a bayan la'asar Allah yana karban addu'a aka ce lokaci ne gajere da Allah ya ware manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani a roki Allah a ciki waye yake iya tunan cewa yau juma'a ne bari ne addu'a bayan la'asar in ka gama karatun qur'ani na faɗa ana karɓar addu'a in kai sallar dare kana cikin sallar dare lokacin karɓar addu'a ne in kai khatama ta alqur'ani kana karatun qur'ani duk da ka sauke qur'ani za ka yi addu'a Allah yana karɓar addu'a sannan duk lokacin da ka karanta qur'ani in ka rufe kamar yadda na bayani Allah yana karɓar addu'a lokacin da kai wa iyayenka hidima ka taimaki iyayenka da rigar sallah ko da abinci ko da wani abu a wannan lokacin da kai wannan ibada ta bin iyaye Allah yana karɓar addu'a duka waɗannan lokuta ne masu yawan da ba lallai iya gaya muku su duka ba suna nan da yawa da ban faɗa ba da yanayi da lokaci da Allah yake karɓar addu'a da haka sai mutum ya dage ya fafata ya yi addu'a sannan wace addu'a ya kamata mutum ya yi babban addu'a da mutum ya kamata ya fara yi shine abin da yake nema a lahira aljanna addu'ar farko da zaka fara yi ka roki aljanna in ka samu aljanna ko ka rasa komai ai baka rasa ba ka zo ka shagalta da neman duniya baka roki aljanna ba kana daga hannu ka ce Allah ya sa kai dan aljanna ne ya raba ka da wuta sannan ka shigar da iyayenka a ciki ‘ya'yanka matanka da na kusa da kai wannan na farko sannan ka roƙi imani duk da cewa sai da imanin daman za ka shiga aljanna Allah ya raya ka akan imani ya kashe ka akan imani dirrin tsikar ka mutu baka da imani karka yi wasa da wannan cikin dare ne cikin sujjada ne lalle su ne abu na farko da zai fara zuwa bakinka kuma lalle ka rinka roƙon Allah raba ka da wuta inna azabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama ba kyau azabar wuta ba kyau ta duniya ma ba za ka iya jure mata ba wallahi tana ta lahira ka roƙi Allah ya raba ka da wuta sannan ka roƙi rufin asirin duniya da lahira Allah ya koya maka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan duk wanda ya rike wannan addu'an ka ganta ga gadarta ga biyan bukata duk alherin duniya mai kyau Allah zai baka kuma duk alheri na lahira Allah zai baka a cikin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban ita addu'ar sirrin rabbana atina fid dunya ko baka roki komai ba kawai ita kadai ka daga kace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ka shafa kai tafiya ka komai ya shiga ciki wallahi malam ah to ai ka gaya masa duk wani abu mai kyau ya Allah a duniya ka bani shi sauran fidda da za ka yi fashin baki ne kake yi ka riga ka gaba sannan duk wani abu mai kyau ya Allah na lahira Allah ka bani shi ni dai wallahi malam duk raddan tashi addu'a ni ba na manta da rabbana atina fid dunya hasana kuma ka duba tausayin Allah da jin kayan sa malam saboda ya san yadda zuciyar mu take rataye da duniya sai aka fara ambata maka duniyar ai a cikin ta kake ka roki wannan ka roki wannan kuma jama'a babu rayuwa mai daɗi irin ka roƙi Allah Allah ya amsa ƙwarai kuwa wannan su ne addu'o'i masu muhimmanci da ya kamata ka yi malamai suna cewa yana cikin butulci wa Allah da rashin godiyar ubangiji mutum ya tashi addu'a ya manta iyayensa sannan kuma ka manta duk wani wanda ya maka aikin alheri duk wanda ya kyautata ma a duniya mai gidanka ne malaminka ne a kasuwa ne a wurin aikin gwamnati ne duk wanda ka san ya maka mutunci to in ka tashi ka tuna da shi jama'a akwai wanda in ya maka abu fa ba za ka iya biyansa da kuɗi ba kuma baka da bakin da za ka yi masa godiyan abin da ya ma iya abin da za ka masa ka sa shi addu'a ka rinka roƙon Allah lokacin da ka samu dama Allah ganar da mu tambayar ta ƙarshe ce menene hukuncin ko yaya ake raɗa suna idan an haihu ita suna haihuwa ni'ima ce daga cikin nemomin Allah kuma annabi ya koya mana yadda ake yin suna na farko dai ana maka haihuwa abu na farko to ana yi wa Allah godiya ne saboda ka zama sababin zuwan wani bawan Allah duniya ko baiwar Allah na biyu sai ka sawa abin suna ya halatta ana haifan yaro yanzu yanzu kana shiga ɗakin uwarsa ka sa mai suna ya halatta ba sai ya kai kwana bakwai ba in ya kai bakwai ɗin ba laifi ba ne amma in halacci ne a ranar da aka haife shi ka sa mai yanzu annabi an haifa masa yaro ibrahim matarsa mariya tulkiptiya mariya alkiptiya bai wannan ta haifa masa da Ibrahim da daddare yana zuwa asuba ya ce jama'a wuli da li gulamun albariha jiya da daddare an haifa min da ya faɗa musu a masallaci ya ce wa sammaituhu bismi abi Ibrahim na sa masa suna da sunan babana Ibrahim kaga yaron kwata kwata kwanansa ɗaya bayyana sunan ne ma bai bayyana wani da yau masallaci misali har kenan ya halatta abu na biyu aka ɗauki yaron in kana so kai masa hudu ba kenan in ka dauke shi ka rike shi ka samu danyen dibino gaude din nan ka tauna dabinan ruwan dabinan da farkakin da zakin dabinan in ka tauna shi ba akwai dan zakin da kake tsotsewa ba to kakka tsotse sai ka bude bakin yaron jaririn sai ka tsiyaya masa a ciki kafin ya sha nonon uwarsa abin da ya fara tsotsa yawon ubansa wannan akwai wani sirri na daban ai kwarai da gaske dole ya ji cewa kai kai ne uban dan abin da ya fara tsotsa zakin uba na'am ita uwa ya amfana da ita ya wata tara yana cikin cikinta ai yayi Allah sa albarka yanzu da ya zo duniya kuma ba a fara hada shi da wa da ubansa ka ɗiga masa wannan tahnik ake ce da shi ɗaya ke ka ɗaga yaron ka yi masa duk addu'ar da kake so ka masa Allah sa ya zama mutumin kirki Allah sa ya zama dan aljanna Allah sa mai arziki ne Allah sa mai lafiya ne ba mai larura ba Allah ka sa wannan yaro kai ya zama fitina ga al'umma Allah ka sa ya zama alheri Allah ka sa mai cetona ne Allah ka sa ya zama arziki a zuri'an nan gaba ɗaya Allah ka sa ya zama hadisi alqur'ani Allah ya sa ka zama ya zama babban attajiri Allah ka sa ya zama duk abin da kake so in mace ce kai mata in ma namiji ne kai masa duk abin da kake so a wannan lokaci kai masa kana rike da shi sai ka juya ka ga uwarsa ka ce na sa masa suna abdallah to kai da wani suna za a sa kai ai ba wani suna warai kuwa ka gaya uwar ka gama me saura sai kauri sai ka tafi abbatuwa a kwarai da gaske ka je ka yanko nama lafiyayye ka nemo nama in ka samu agwagwa ta fi kaza nama agwagwa ana samun agwagi can wata kasuwa wajen kano gaba da biyu ke new side janguza akwai wata kasuwa nan mai arha da wata kasuwa nan gaba da fanshekara sunanta garu wannan na gaya muku bangaren inda na fi kusa kenan ba wai fa ina zuwa bane a'a bayani ne nake in na je ma ba za ka gane ne ban Allah ya so yadda ko miya rahani a can in za su kashe ka nan a birni tafi can zuba galan ɗaya na mai kawai ka tafi ko ragon suna za ka yi tafi can wallahi ka je ka siyo mata nama iya karfinka ka ce hajiya a ci daɗi lafiya a more ko ba haka bane bane ana buƙatar cin daɗi ko ba akwai da ba so ya ci daɗi in za ka ci daɗi sai an ce maka lafiya ai lafiya lafiya ne kai mata arziki sosai saboda ita ta sha naƙuda ta zubar da jini wallahi in kaga jinin da mace take zubarwa idan za ta haihu wallahi za ka tausaya mata a mata goma ta arziki ka je wancan manya-manyan shagunan nan ka samu manya-manyan gwangwana ai na madara da bombitan nan ka talodawa a keken da ake turawa kana zuwa ka zare atm ka ce malam zari iya hakkin ka kawai kai mata ka gama wannan ka sallame ta to sai ka koma kuma ɗaya gidanka kai zaman ka a can kuma wannan ka biya ka je ka samu tsiranka lafiyayye na bayan magariba ko ka zaka bankarariya ta wancan hanyar kenan zai kai ta buga abubuwa shikenan kaga haza wa haza shikenan wannan in kayi wannan kayi dangane da shi taniki malamai sun yi safani wasu suna gani ke kususiyar annabi ne daukan yaro a tauna dabino a zuba masa miyau din nan wasu malaman haka suka dauka da haka za ga wasu sun duba yani ba sa kawo shi akwai maganar kiran sallah a kunnen yaro na dama ka ɗaga yaron haka ka samu damansa ka danna mai kiran sallah ba da sifika ba ba kuma an ce a kira sallah ba ana nufin ƙwallawa za ka yi ba tunda ai ba ba mutane za ka kira ba ai kawai ka yi kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar sai ka gama zira masa kiran sallah gaba ɗaya a cikin kunnensa ya zama shi ne ƙarar da ya fara ji a kunnensa kun ji wannan a wata riwaya aka ce akwai ta da ikama a kunnen hagun amma riwayar mai rauni ce kenan ko baka ta da ikaman ba inda ka kira mai sallah ka ajiye shi kawai wai me ake nufin kiran sallah kana nufin Allah ya tsare shi daga shedan hadisi ya zo cikin sahih bukhari duk inda shedan ya ji ana kiran sallah wallahi bai zuwa wurin da kun fara kiran sallah in ya biyo layin nan zai juya da gudu yana tusa fuhut haka annabi ya lahu dura wai ka san me amfanin tusa da yake yi wai yayi tusa mai karfi dan kada a ji kiran sallah ka ji umala sai ya but wai saboda kar a ji karar ladan but ba gidaje mu ba ma jin tusar tasa ba wai me saboda shedan baya so a zo masallaci shi yasa malamai suka ce duk wanda aka kira sallah ya ji bai je masallaci ba to shedan yayi nasara a kansa to shine amfanin ka kira sallah a kunnen yaron ka dan in ya girma ya fi karfin shedan ya guji shedan sannan kuma ya saba da jin Allah Allah Allah Allah malam ba abin da ya musulunci gata akwai sirrika da yawa dangane da yi wa yaro kiran sallah lokacin da aka haife shi kana gama wannan kaga ka masa taniki in ka ɗauki wancan ra'ayin sannan ka kira mai sallah sannan ka yi addu'a sannan ka sa masa sunna shikenan sai ranar bakwai kuma ka nemo lafiyayyen ragonka guda biyu in namiji ne jama'a guda biyu ake yankawa ko baka ji bane ɗanin to inda hali gaskiya ne dole a rinka yi ana istisna'i ba ai alaji suna da halin kudin su kudin babura ne yanzu babur ɗaya da yaran nan suke hawa fa miliyan ɗaya da rabi babur roba roba sai saurayi ya zo yana da yarinya ya zai hau ce wallahi ba da kudin rago biyu amma yana zuwa ya sai babur miliyan biyu waya dubu ɗari takwas eh miliyan biyu da rabi waya ɗaya yanzu haka kaga yan Allahu akbar ɗin a gabana malam wallahi wayoyinsu miliyan miliyan ne yi waɗannan da kake gani wani in zai zare ma ba ga ta a gaban aljihu yanzu saboda a gaban aljihu ba ake sata saboda tsautsayi shi yasa ka bar su kawai a matsayin siyan karago biyu wallahi tallahi kuwa ah to mutum baya jin nauyin sayan waya baya jin nauyin kaza sai an zo rago yana neman fatawa ya je kasuwar janguza yana neman wani motsatse mai gudawa in an zo taya shi sai an daki ugunsa ya miƙe sannan ma a taya shi ce ba ni wannan a a lafiyayye za ka samu ko rago biyu ko tunkiya biyu ko rago da tunkiya amma idan mace ce in mace ce guda ɗaya isa shi ma namijin in babu hali kai ɗaya in ma babu hali je ka abbatuwa ka yanko mata na dubu biyar ka ce hajiya yi haƙuri tinubu bai ƙara albashi ba yanzu muna jiran sai an yi ƙari ko ba ka bane ba sauƙi ma ja'al alaikum fiddini min haraj in ma babu ka je jakara ka ciwo gurasa ka ce a zuba mata kuli-kuli ka yanka mata albasa a ci daman dabarar da ake malam ku daina taron suna duk wanda ya san bai da hali ka ce wa matarka kin ganni kin ga gemuna ba a taro a gidana kwarai kuwa ce ba taro to kanwar mahaifiya ta wayewa kar wanda iso a kira wance ita ma ki rufe bakinta ki ce in ta gaba a yanka rago ba kar ta yi magana ka huta amma mutum bai da hali ya je gayyato mata matarka ta yi tarba cingan ba ta da shinkafa a gidanta ba ta da taliya a gidanta ba ta da ba a yi yankan rago ba sai a zo ana ko yankan ma ba a yi ba a je a kashe maka aure ka hana taron ka hana taron abin da za ka yi kenan ka hana taron wani ya ce bari za su ga tsiyawana na ce ya haka yi ya ce wallahi ranar sunan wallahi muna na'iba kaduna za mu tafi da ita ranar suna aka zo an kula gida sun tafi na sun tafi kaduna kar ku tsananta wa kanku a kun da Allah bai dora muku ba amma in mutum yana da hali yayi Allah sa albarka ba ka da hali ka rufa kanka asiri Allah ka rufa mana asiri Allah ka yafe mana kurakuran Allah ka sa aljanna makoman mu wannan shine karatun mu na karshe a wannan wata insha Allah sai kuma a watan Shawwal za a yi Ramadan lafiya kuma muna fatan Allah dawo da mu lafiya ya Allah duk alherin da ke cikin wannan shekara Allah ka ba mu duk fitinar da ke cikin wannan shekara Allah ka kare mu Allah ka sa da mu za a yi Ramadan Allah ka sa da mu za a samu yafiyar Ramadan Allah ka sa da mu za mu samu alherin Ramadan duk albarkan da zaka saukar a wannan wata Ramadan Allah ka sa mu da rago duk wani abu na kishiyar alheri Allah kar ka samu a ciki ya Allah marasa lafiyar mu ka ba su lafiya masu lafiyan ka tsare musu lafiya Allah kai mana arzikin nisan kwana kai mana arzikin lafiya kai mana arzikin imani kai mana arzikin wadata Allah ka rufa mana asiri Allah ka bamu abin da zamu ci Allah ka bamu abin da zamu sha Allah ka bamu abin da zamu dauki nauyin iyalanmu Allah ka bamu abin da zamu dauki nauyin iyalanmu Allah ka raba mu da kaskanci Allah ka raba mu da tozartuwa ubangiji Allah ka bamu shugabanni na kwarai Allah ka raba mu da fitintinu wanda muka sani da wanda bamu sani ba ya Allah duk wanda ya nuface mu da sharri Allah ka kare mu duk wanda ya nuface mu da alkhairi Allah ka hada mu da shi Allah duk mai son mu da albarka Allah ka hada mu da shi Allah duk mai nufin mu da sharri ka nesanta mu da shi Allah ka ji kan iyayen mu ka ji kan magabatan mu ka ji kan malaman mu Allah ka ba mu alheri a sama ka ba mu alheri a ƙasa ka ba mu alheri a dama ka ba mu alheri a hagun ka ba mu alheri a tsakiya Allahumma ja'alna mubarakin aina ba kunna Allah ka sa mu zama masu albarka duk inda muke Allah ka sa albarka a wannan masallaci ka sanya albarka a wannan karatu ka sanya albarka a bakunan mu Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah duk abin da muke faɗa na kuskure Allah ka yafe mana duk abin da muke faɗa na daidai Allah ka sa masa albarka Allah ka ba mu ikon yi dan kai ka ba mu ikon yi dan neman yardarka Allah ka raba mu da fushinka ka hada mu da alkhairinka Allah ka ba mu albarka Allah ka ba mu alheri Allah ka ba mu albarka Allah ka ba mu alheri Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka hada mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله